yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wayan da ya daidai da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace da khalifa abbas sama'il abbas zai mana fassara ala gafa samalan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم وزفت لولهم منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدي ميمتا ويطوف عليهم بآنية من الله تعيش ويطاف عليهم بآنية من فلة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فلة قدروها تقديرا ويلقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقار بوديا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na sha hudu a shekara 1443 a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakacin da shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annabi kuma ya ba mu albarkan shi da albarkan masu albarka kun ba a manta ba muna cikin wannan sura suratul insan kuma mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana irin abin da ake samu a cikin aljanna na labada Allah ya ba mu sai ce wa yulafu alaihim bi aliyatin min tijjar a cikin aljannan nan fa bayan an gaya maka cewa inuwanta na kusa kayan marmarin nan na kusa lokacin da abin da ka bukata za ka samu to a ciki kuma wa yulafu alaihim bi aliyatin a ciki akwai wasu yara wato wildan muhalladun kenan su suna kai kawo bi'aniyatin da wani koko min fiddatin na azurfa wa akawabin da kofuna kanat kawarira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma kofin na kawa shine kamar mutum na na tangarfe na ko kanat kawarira kawarira min fidda Allah ya ce wannan kuma ba shi wannan tangarfin kofin na azurfa ne in ji ubangiji kaddaru ha ta kadira sun kaddara gwargwadon abin da za su sa a ciki ko ubangiji ya zama abin da yake cikin kofin an daidaita shi gwargwadon abin bukata yanda in ka sha ba za ka rage ba kuma in ka sha ba za ka nemi ƙari ba kaddaru ha ta kadira an kaddarta shi an riga an sa shi gwargwadon bukatun dan adam na shine Allah subhanahu wataala ya ce wai su kauna fiha kasan Allah ce za kuma mu shayar da su wani kofin shi kuma daban kun san dama aljannan Allah subhanahu wata'ala ya kasa mana shi gida uku ko gida uku ko akwai anharin min ma'in wa anharin min labanin wa anharin min asalin musaffa ko duka wa'innan to kowane kof za a sa maka wannan to shine ubangiji ke cewa wai su kauna fiya ka'asan kana mizajuha sanjabila a ciki kuma akwai wani kofi da za a sa shi kuma abin sha ne ina fata an fahimta an ce giya ne irin da lahira ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala ya kana mizajuha ban jabila abin da yake ciki za a sha mai daɗi ban jabila abin mai daɗi ne
عينا فيها تسمى سلسبيلا ainan a ciki kuma akwai wani idan ruwa ainan a ciki akwai wani idan ruwa fi ha a cikin aljanna tusan ma salsabila Allah ya ce ana kiran shi da salsabili mai salsabila shi shi bai da fassara tunda Allah ya riga ya bashi suna an gane ya ce tusan ma salsabila ina ba ta an bayyana sai da yawa sun zo akan wannan din Allah ya sa mu dace na'am ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبت اللؤلؤا wa منثورا
yatufu alaihi wildan mukhalladun Allah ce a ciki ba za ka ga yara wanda kansu daya mukhalladun wanda suke su a aljannan suke dawwamammu ne a aljannan dama gidansu ne wurin an gani ko ya zama mukhalladuna ya zama masu ado haka za su dinga kaiwa sun yi ado ado mai kyau ibara aitahum kai Allah ya ce idan ka gansu fa hasibtahum za su kawatar da kai saboda kyawunsu kai ka ce kyan nan lu'ulu'ul mankura kai ka ce lu'ulu' ne wanda irin ya watsi din nan ba wanda yake tura ba an gani irin ya dan ya yanzu tenti in aka yi shi in aka shafa zai fi a lokacin da yake tare kyau an gani wannan teburin kyan tentin ne amma a lokacin da yake cikin mazubin ba zai ba da kyan da ake bukata ba ina ba ta an fahimta kala ne za a ce kalan kaza amma kyan da ake bukata sai in an shafa an gani to shine Allah subhanahu wataala ya ce irin wannan lu'lu'un kai ka ce su ne na وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
wa idza ra'aita kai idan ka ga wannan abun kallon aka ce mene kenan aljanna summa ra'aita sai ka ƙara kallo a ciki duk abin da ake bukata a kai in ka kalla za ka kalla kuma ka ƙara kallo Allah ya ce wa mulkan na'iman a ciki akwai ni'ima jin daɗi wal mulkan kabira da kuma mulki mai girma mulkin da baya ƙarewa ba irin mulkin duniya ba kaga yanzu biyan da mai mulki ya kai akwai ranar da zai rabu da mulki ko dai wa'adi ya kare ko kuma mutuwa ta ɗauka dole bi sai an samu kuma duk yanda mai mulki ya kai sai ya zama kaskantacce ko mun mulkin shi domin sai ya nemi wani abin da shi da shi sai yake yi shi ba an gane sai ya nemi wanda zai mishi wannan abu duk mulkin shi shi ko ubangiji da ya kuwa ya a mulkinsa ba ya bukatar komai wajen kowa amma kai ko duk mulkinka duk yanda ka kai sai ka nemi wani ƙari wani abu na daban to shine Allah subhanahu wataala ya ce mulkin duniya a wanda ai ana mulki ne idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira na'am عاليهم ثياب سندس وبر واستبراق وهل أساويل من فلة وسقاهم ربهم شرابا طهورا aliyahum Allah subhanahu wataala ya ce a kansu akwai siyabun tufafi sundukun na alhariri kulur kuma koni siffan gidan aljanna ke shi aljanna ta abin da yake cikin shi kori gaba daya in ka dauki abu zai zama kori abin da zaka ci kori abin da zaka sa kori abin da zaka ci gina da shi kori abin da zaka zauna kori komai dai Allah ka shigar da mu wa istabarqin Allah kuma yace akwai wani alhariri nan sundusun alhariri mare kauri wa istabarqi shine alhariri kuma mai kauri kaga shi la- alqur'ani ya zo da kowanne da sunan shi amma mu a Hausa ba yadda za ka yi ka bambanta dole sai sai dai ka ce alhariri mai kauri da mare kauri shi ubangiji ya ce za su sanya shi ko tufafin alhariri haramun ne sanya shi a nan duniya haramun ne namiji ya sa tufafin alhariri haramun ne an haramta amma su mata babu laifi to a aljanna kuwa a'a alharirin ma kore za mu sa alhamdulillah wa istabartu wa qulu afawira min fiddati Allah subhanahu wata'ala yace an yi ado da asawira min fiddati wato abin da aka kewaye shi na azurfa aka kewaye wasa kawun rabbahun sharaban da kuwa kuma ubangijinsu zai shayar da ‘yan aljanna zai shayar da mu sharaban abin sha da kuran mai daɗi sarkakakke ba irin nan ba in ka ji an ce da kuran ana nufin za a shayar da mu giya irin ta lahira ita giya ta duniya haramun ne saboda ba tsarki a cikinta ba tsarki a cikinta gaba ɗaya saboda duk wanda ya sha giya a nan duniya to ababe ne da yawa za su faru a kan shi ba za a kira shi ba ba za in musulmi ne ya sha ba za a kira shi ba musulmi ba sai dai a kira shi mai manyan zunubai wanda idan ya mutu bai tuba ba to zai haɗu da hukuma a wurin ubangiji amma idan kuma ya halatta ta to ya zama kafiri in ya halatta ta a ya san cewa laifi ne shi ma ya da laifi ne kuma yana yin aikata laifin to wannan ya zama mai kaba'ir manyan zunubai Allah kiyaye shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu saqawum rabbukum sharaban tahura na'am إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا za ubangiji ya ce kaga wannan ni'imomi da aka lissafa kana lakum jazaa wannan sakamakon abin da kuka aikata ne wa kana sa'ayakum mashkura ya zama kai kawanku wato abin da kuka yi kai kawo na aikin alhairi mashkuran ubangiji ya gode muku kuma ya saka muku an gani wa kana sa'ayakum mashkura na'am إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا
kana na hakika mu ne in ji ubangiji nazzalna alayka alquran muka saukar maka da wannan alqur'ani ya rasulullah tanzilan saukar mu ne muka saukar ya zo da halal abin da aka yi shi za a dace ya kuma zo da abin da aka bar shi in aka yi shi haramun ne shi yasa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka ne ka zama shaida mai ba da shaida ga al'ummomin baya mai ba da shaida ga al'ummanka kuma mai bishara mai gargadi wannan shi ne kiran abin da aka turo nan da Allah ke Allah subhanahu wa ta'ala ce mun saukar da wannan alqur'ani tanzilan saukarwa na'am فاصبر لحكم ربك ولا تدي منه آثما أو كفورا fasbir li hukum rabbika ya rasulullah kai hakuri akan abin da Allah ya hukunta akan ka na yanda kake kiran su zuwa ga Allah suke ki su ce maka dan duba su ce maka mahaukaci su ce duk wannan abubuwan da suke kiran ka kai hakuri ya rasulullah wannan ana yi da mu ne ina ba ta amfani zaka gane cewa da mu ake yi idan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tu'ay minhum asiman kada kai mu mai sako da'a au kafuran ko kafir kaga wannan ya nuna kibiyar da mu ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai ma kalla sako ba balle kusa da ita balle mu shi da'a amma ubangiji shine zai yi magana da shi shine abun maganar ubangiji sakon kuma zuwa gare shi na'am وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا wasu suma rabbika ya rasulullahi ka ambaci sunan ubangijinka nan ma- malaman fassara suka ce ana nufin wasu suma rabbika ya rasulullah ka gabatar da sallah bukuratan safiya wa asilan da yammaci ina ba ta amfani ta wasu malaman tafsiri haka suka fassara aka ce bukuratan shine sallan alfijir wasilan shine azhar da la'asar wa min al-layl ومن الليل فاجلد له وسبيه ليلا طويلا wa min al-layl daga cikin kuma wani yanki na dare masjid lahu shi ma ka yi sallah ka yi sujjada zuwa ga ubangiji shine suka ce malamai suka ce magriba da isha ke anan ne aka ambaci sallah shi yasa dole ka yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayani kaga nan ubangiji ya umarce mu da mu sallah duka za ka ce wa aqimu salata wa atu zakat a tsaye da sallah a bada zakka amma ina ka samu inda za a yi sallar magriba a ina ka samu inda za a yi sallar isha a ina ka samu adadin raka'o'in duka sai an koma wajen manzon Allah an gane ko to nan kuma wasu malamai suka ce wa bukur suma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka ya rasulullahi bukuratan safiya wa asiran da yammaci ka ambata an gane kamar mu yanzu masu lazumi lazumin safa da lazumin yamma ke bukuratan wa asila wa minan laili da wani yanki na dare kuwa fasjud lahu ka tashi kayi qiyamul layl wa sabbihu laylan tawila sannan kuma idan za ka yi ka yi ka samu a cikin dare dare mai tsawo ma'ana karken dare lokacin da dare ya raba a wannan lokacin shine ake bukatan Allah ta'ala ala wa na إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءهم يوما إن سجيلا هؤلاء حقيقة كاغو إنسان كابران وإنن كابران يحبون العادلة فأبن دسكي سوسي أبن غغاوة إتشي دنيا ويذرون وراءهم sai suka bar kuma abin da yake gabansu yawon wata wuni ne fa sakilan ne nauyi ita ce ranar kiyama sai suka batta ga lahira maimakon su nime ta sai suka zama kuma duniyar suke nema na'am نحن أهلكناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا lahan khalaqnahum mu ne fa muka halicce su inji ubangiji mu muka halicce su daga babu yasa ake ta gaya mana min nutfatin anshajin nabtali ka tuna ba daga dugo aka haife ka dugon ruwan haihuwa Allah subhanahu wataala ce nahnu mu ne khalaqnahum muka halicce su wa shaddadna asrahu asrahu wa shaddadna asrahu sannan kuma muka karfafa dakkukuwansu daga rauni zuwa ga ƙarfi mu ne muke wannan ka duba lokacin da kana kwance ba za ka iya motsi ba sai an juya ka ba za ka iya bu- nuna bukatuwanka ba sai dai kai kuka daga nan fa ubangiji yake miƙar da kai har ka fara zama har a fara rarrafe har a fara tatata har a fara tafiya daga nan kuma haka zama ka iya gudu ubangiji ya ce ba mu ne muka karfafa wa idza shi'na kuma idan muka so baddalna amsalahu sai mu canza halittan gaba daya mu kawo wasu mu ne muke da wannan ikon tabdilan canza hadisi ubangiji sai a tafiyar da kai a zo da wani kuma ubangiji wannan ba wani abu bane wa ma zalika ala llahi yazim wannan ba wani abu bane a wurin ubangiji abu ne mai sauki a tafiyar da wasu al'umma a zo da wasu al'umma yanzu ina adawa an tafiyar da su aka zo da samurawa su ma aka tafiyar da su aka zo da ashabul aika su ma aka tafiyar da su haka to wannan ba wani abu bane a wurin ubangiji gashi ina baddalna amsalahu Allah ya ce mu canza mu kawo wasu makwatan batun wa'annan tabdila canza na إن هذه تذكرة فمن جاءت إلى ربه سبيلا inna hadhihi tazkira wannan hakika wa'azi ne fa ake yi wa'azi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa'azi ne surorin nan da aka karanta wa'azi ne faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wanda ya so ya rike hanyar ubangiji shi ita ce hanya madaidaiciya amma dai an yi wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi kira alqur'ani ya zo ya yi wa'azi na'am وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما
وما حكيما تشاءون ba abin da yake faruwa ba illa an ya sha Allah sai abin da Allah subhanahu wataala ya so sai abin da Allah ya so shine mai tabbata ko ka so ko baka so ba ko kana ko kana ki abin zai tabbata in Allah ya so ko kana so idan bai so ba zai tabbata ba shine komai wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah shi ubangiji kana haka yake ce fitir yau ma haka aliman masani ne ga halittarsa hakiman kuma gwanin hikima ne a cikin aikinsa da haka ba wanda zai nuna mishi ba ya shawara da kowa ya fa'alu ma ya sha yanda ya suwa ka yake aikatawa yi maka daɗi ko yi maka akasin haka wa hukumu wutar ra'u wadar ra'u hukuncin sai faranta maka rai ko kuma akasin haka ya same ka ba baya tsoron zargin ne ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم يريه من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
يدخله من يشاء الله ينا شدد وانجيس الله كسام سكين وانجيس في رحمته أذكر رحمة موسون مؤمنين والظالمين سوق الظالمين adda lahum azaban alima Allah yi musu tanadin azaba azaba da radadi ita ce wuta Allah ya raba mu da wuta ka ji dai yanda ubangiji yake gaya mana siffan aljanna kuma ya gaya mana wanda ya so za a shigar da shi aljannan nan kai kokari mana ka zama cikin wanda Allah ya so ni ma in yi kokari in zama cikin su ba ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya raba mu da azaba kuma na'am سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات ألفا فالعزفات أزفا والناشرات نشرا سورة المرسلات الله سبحانه وتعالى كما يكاوم وأن سورة والمرسلات يحيي suwaye ka ce mala'iku ne ka ce a annabawa ne dukansu dai kowanne ma ya ɗauka su ‘yan aike ne zuwa ga annabawa wasu daga cikin mala'iku annabawa manzanni ‘yan aike ne zuwa ga al'ummansu a maka aka sauka tana da ayoyi hamsin muna addu'a Allah ya haɗa mu da alhairan da yake cikin wannan sura wal mursalati urfa tana fara da kamar haka bayan bismillah ubangiji ya ce ina rantsuwa da 'yan aiki orofan masu kyakkyawan al'amari wato a saƙon nasu ba su ziya ba raguwa suna da daidaita yadda aka aike su su isar da shi ba tare da sun rage ba ba tare da sun ƙara ba ina ba ta amfani wal'asifati asfa Allah ya ce ina rantsuwa da guguwa asufan mai ɗauke da ciyawa a ciki wanda take ɗauko yayi ta ɗauko juji asufan kenan Allah ce ina rantsuwa da wannan wannan shirati na shirat Allah subhanahu wataala ce ina rantsuwa da iska wanda take tare da bishara mai ɗaukan adadi kenan mai haɗe da gizagizai falfariƙati فالفارقات فالقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
الله سبحانه وتعالى فالفارقات فرقا ina rantsuwa da alkur'ani wanda yake kunshe da ayoyi farqan wanda yake rarraba gaskiya da ƙarya alkur'ani ubangiji ya ina rantsuwa ko ayoyin alkur'ani duk ubangiji yana rantsuwa falmulkiyat zikira Allah subhanahu wata'ala ya ce ina rantsuwa da mala'iku zikiran wanda suke zuwa da wahayi falmulkiyati zikira uzura Allah ya ce a wannan rana ba yankan hanzari an gane ko aunuzuran ubangiji ya ce kuma alkur'anin nan wa'azi ne nuzuran kenan uzuran alkur'ani ya zo ya riga ya gabata ba yankan hanzari qur'ani hujjatin laka aw alayka ya riga ya zo kawai a ranan ba maganar yankan hanzari aw nuduran kuma alkur'anin nan wa'azi ne wannan aw din ba na kokonto bane an gani alkur'anin kuma wa'azi ne uzuran aw nuduran na
إنما توعدون لواقع وإذا النجوم انتمسات وإذا السماء انفرجت وإذا الجبال نصفت kama tu'atuna lawaqi Allah subhanahu wataala ce lalle alƙawarin da muka yi lawaqi mai aukuwa ne babu makawa amma kafirai alƙawarin azaba to wannan azaban da aka yi alƙawari babu makawa zai su amma an mana alƙawarin mutuwa mutuwa babu makawa za ta zo duk abin da ubangiji ya alƙawari to wannan abin lawaqi mai aukuwa ne ba abin da zai hana shi zuwa fa'izan fa'izan nujumun dumsa Allah subhanahu wataala ya ce ina rantsuwa kakka manta tuna ranan da aka shafi hasken taurari dumusan data amma babu an gani kaga yanzu idan gulab ya mutu ba ga gulab din ba amma ana akwai abin da ake bukata a cikin shi babu amma ga shi ayi shine ubangiji ya ce fa'izan nujumun dumsa yayin da aka shafa hasken taurari wa idza sama'un furijat ranan da sammai duk tsayuwanta ranan za ta keci wan shaqqatu sama fa hiya yawma idhin ko waqi'a wa idhal jibalu nusifat Allah subhanahu wa ta'ala ce ranan da duwatsu za su nike gaba daya su zama gari wa idhar rusul وإذا الرسل وكتت لأي يوم أجلت wa idhar rusul uqitat ranan da alƙawarin da aka yi ma manzanni zai cika ku yi hakuri fasbir li hukuma rabbika ko to alƙawarin da aka yi ma manzannin nan uqitat zai cika li ay yawmin mutila wai wata rana ne suke gaggawanta ne wai wannan ranar da suke gaggawa za ta zo ba wata rana ne yawmin fasal ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyaumil fasal ai wannan ita ce ranar rarrabewa ranar rarrabewa rarraba ƙarya da gaskiya rarraba dan aljanna da dan wuta rarraba mummuni da kafiri rarraba mai sako da mai aikin wani shine yawmul fasal wa ma adraka ma yawmul fasal waye sanar da kai al'amar ranar rarrabe wannan wailun bani ya tabbata yau mai izin a wannan ranar lil mukazzibin da masu karyatawa an ce ita wailun din nan wata kwazanzanmu ne a cikin wutan jahannama Allah ya mana magani ya kare mu daga ta na'am ألم نولك الأولين ثم نكبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wataala ce alam a wannan ranan tuna musu nuqulikal awwalin ranan da zamu muka halakar da mutanen farko masu karyata adawa samudawa mutanen annabi nuhu mutanen annabi lutu mutanen annabi sa duka mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam al-awwalin kenan mutanen farko summa nutibi'uhum al-akhirin sannan kuma da sannu zamu bi da na karshen mutanen sayyidina rasulullahi kenan kuma sun gani a ranar badar sun gani a uhudu sun gani a hunain sun gani a tabuka duka wa'innan Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika ai haka nan al'amarin yake na qalbil mujrimin haka muke aikata mu mujrimai kafirai wanda ba su da imani wailun bani ya tabbata yau mun izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa na ألم نهلككم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Adam shin ba mu ne dai ba na khalaqakum min ma'in mahin muka halice ku daga rugon ruwa ruwan nan mahin kaskantacce mai rauni tunafa daga ruwan haihuwa ka same ka mai rauni wanda in ya fita ma sai an yi wanka in ya zuban maka sai an wanki daga nan aka halice ka dan adam waje alnahu fi qararin makin ka tuna fa muka sanya ka a cikin mahaifa qarar shine mahaifa makin wanda aka kiyaye shi aka sa mai jami'an tsaro ba wani abu da zai shige shi cikin mahaifa ka tuna fa yadda ka zauna a cikin mahaifiya in ka ga dan adam lokacin da ya fito ka kalle shi daga fitowar shi a ce wannan ya zauna a wani yayi wani rayuwa wata tara ko wata shida ko shekara ko shekara uku a ce yayi wannan rayuwan a cikin wannan fisakiya yawan ubangiji ai kai ka sa akwai wanda ya wannan kuma in ka kalle shi ka ga yadda aka halitte shi da yadda ya zo ka kalli kanka yanzu kai kanka hisabi daga wannan ɗigon ruwan ne aka samar da kai shine ubangiji ya ce mu ne ba muka halice ku daga wannan ba ji Allah ku fi qararin nake ila qadarin ma'lum har zuwa wani lokaci da muka zo lokacin sananne lokacin da muka sanya za dan adam zai fito idan ubangiji ya so ya fita cikin saliman ganin in ya so kuma a ce sai an yi aiki an cire shi Allah ka kama da sabo amma ubangiji ya ce da ila qadarin ma'lum fa qaddarna Allah subhanahu wataala ce dan adam ka raya ka tuna ka auna zaman fa ni'mal qadirun kai din me wannan tunanin ko wanda ya wannan ya hada ya bada wannan lokacin ma da shi ko kai da kanka kai tunani ka ga irin yadda Ubangiji ya yi ka kadarta da ranka ka auna ka gani Ubangiji ce falimar ƙadiro kai me wannan tunanin da wannan nazarin madalla da shi idan ka zauna kai tunanin kai nazarin madalla da kai yanzu Ubangiji falimar ƙadiro wailun bani ya tabbata yau ma'izin a wannan ranar lil mukazzibin da masu karyatawa na ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى ألم شبك كريبين نجعل الأرض كفاتا يندمك سنك أسا تزم متترا كفاتا متترا أحياء a cikinta akwai rayayyu masu taka ƙasar wa amwatan kuma akwai matattu akwai rayayyu a ciki akwai matattu kaga duka matattara ne rayayyu wanda muke taka ƙasa matattu kuma wanda suke ciki kuma duk a cikin ƙasan ake shine Allah subhanahu wataala ce baka ga yadda muka sanya ƙasan ta zama kifatan ba a haya'an wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya sannan muka sanya duwatsu shamihatin dogaye ka duba ka ga yanzu a kusa da kai akwai dutsen faina akwai majar kashi ko duk waɗannan wasu dutse ne ga sunan ina ba ta amfaninta shine Allah subhanahu ta'ala ce waje Allah fi hara wasiyan shani hatin wa asqaina kum ma'an furata sannan kuma muka shayar da ku ruwa ruwa mai daɗi gare gare wailu bani ya tabbata yau mai izin a wannan ranar lil mukazzibin da masu ƙaryatawa Allah ya kare
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من الله به إنها ترمي بشرر كالكسر Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana yace in taliku ku tashi ku nufi ma kuntum bihi tukazzibun abin nan da kuke karyatawa ku tashi in taliku ku tashi ku tafi ila dilli zuwa ga wani inuwa zi talatin shu'abi wannan inuwan ma'abucin kwana uku ko kuma ma'abucin nau'i uku ko kuma kala uku a ya zama inuwan daga wannan kalan zuwa wannan kalan daga wannan zuwa wannan an fahimta ko kuma hanya daga wannan kabunan ka canza zuwa nan ka canza zuwa nan zai salatin sha'abin ke la zalilin Allah ce ba fa inuwa bane fa eh ba inuwa bane amma an mata siffar inuwa sai ubangiji ya ce la zalilin wala yughni min al ba wanda ya isa hana su shiga wannan lahadi din wato wala yi guni minan lahab hayakin idan ya taso ba wanda ya sai tal Allah ya kare innaha Allah subhanahu wataala ya ce ita dinnan fa wutan nan turbi tana yin jifa ne bisharari in ta jifan sai ya warwatsu ya warwatsu ba zai je ne a dunkule ba an gane ko haka za ta yi jifa kuma jifan mai tsawo sai ka ganshi in tana jifan kalli kasari kai ka ce wasu fada fada ne ubangiji irin fada fada nan da ake tanada ko benaye manyan gine-gine haka idan mutum ta yi jifa ta warwatsa haka za ka ga girman jifan da ta yi kai ka ce manyan fada fada ne ko kuma irin dogon gine-ginen nan na benaye Allah ya raba mu da wuta na'am كأنه جمالات الزبور ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wa ta'ala ce annahum kai ka ce jimalatun raƙuma ne sufurun wanda suke da launin kore kore ko a sufur shine abin da yake kaman rawaye rawaye wanda za a ce mishi a kalan ba kore ba irin kalan da yake mai ruwan kaman ba mai ruwan kwai an gane ko shi ne tufur to a kaga kala ne da yake wahalar samu idan abu ya baki ya baki in ka kalle shi daga nesa sai ka ya canza maka ya koma kaman wannan kala to shine ubangiji ya ce kai ka ce raƙuma ne masu irin wannan nau'in kala wailin bani ya tabbata yau mai izin a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa Allah ya kare mu na'am هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza yawman la yantiqun a wannan ranan fa ba su da ikon magana kafiri ba shi da ikon magana a jeje wannan gaba amma idan aka canza wuri kuma sai ka ji ubangiji yana tambaya ma ta da kun fi saka ko qalu lam nakum min al-musallin haka za ka ji amma a jeje wannan gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina ba magana ba za a ba su ikon yin magana wala yu'zun lahum kuma ba za a yanki ba za a ba su izini ba ba za a yanki karɓa hanzarinsu ba faya ta zuro balle su yanki hanzarin ba za ma a karɓa ba balle su yanka hanzarin wai min bani ya tabbata yau majalisun a wannan ranar lil mukazzibin da masu ƙaryatawa na هذا يوم البلد جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين hada yawmul fasl Allah subhanahu wataala ce kaga wannan ranar ranar rarrabewa ne ba ranar rarraba masu ƙarya da masu gaskiya wal awwalin hada yawmul fasl jama'anakum za kuma a tattara ku mutan farko wal awwalina mutan farko da na ƙarshe fa in kana lakum khairu Allah subhanahu wataala ce idan kuna da wata makirci ko wani dabara to fa kidu ku yi a wannan rana kana da wani yanayin da zaka dan gudu ko yanda zaka yi wannan kai wannan ubangiji ya ce to kai babu dama wailin bani ya tabbata yau mun a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa na'am إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون innal muttaqina kaga wanda suke jin- suka ji tsoron Allah fi zilalin a wannan ranar suna cikin inuwa yawma la zillu illa zilluhu wa uyun da kuma babbaga ruwa wa fawakihan da kayan man- marmari mimma yashtahu duk abin da kake bukata akwai shi akwai Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ku lokaci wa sharabu ku sha hani'an ku gode kuna cikin farin ciki hani'an bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata shine sakamakon kaga ka'idan samun aljanna sai an yi aiki ba a zama kawai ka ce zaka samu aljanna shi yasa kawai zaka ji inda inda zaka ji Allah ya ba da aljanna to zai faɗa aljanna kuma zai ce maka kai aiki innal ladina amanu sai ce wa amilus salihati aiki imani zai tabbatar maka da cewa ka kama hanyar zuwa aljanna abin da zai shigar da kai aljanna shine aiki wa amilus salihati kenan ina fata mu da shine ubangiji yake ga mu na'am إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wataala ya ce inna kazalika haka nan sakamakon yake wannan shine sakamako na jazil muqsinin haka muke saka ma masu kyautatawa masu kyautatawa masu kyakkyawan aikin kwarai Allah subhanahu wataala ya ce sakamakon su kenan a ce musu kulu wa sharabu khani'a bima kuntum ta'malun inna kazalika najzil muqsinin wailun bani ya tabbata yau majalisin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Allah subhanahu wa ta'ala ويل يومئذ للمكذبين kulu ku ci wa tamatta'u ku ji daɗi ku ci ku ji daɗi kalilan amma jin daɗin ɗan kaɗan ne jin rayuwar da za a yi ta a nan duniya kana jin daɗi to duk jin daɗin da ka ganta so mun taɓa ne idan mumini ya ji daɗi a duniya ya je lahira ya samu aljanna yana shiga aljanna zai ji bai taɓa jin daɗi ba ashe wahala ya sha a duniya duk daɗin da ka ci in dai ka samu aljanna kana shiga za ka gane cewa ka sha wahala ne ina ba ta amfani kaman ka ɗauki kaya ne duk rashin nauyin kayan in ka aje sai ka gane cewa ashe ka yi wani aiki sai ya nuna to haka kafiri idan ya je lahira duk wahalan da ya sha a nan duniya idan ya je lahira ya shiga wuta to zai ji bai taɓa shan wahala ba yanzu ne yake ya shiga wahala bai taɓa sha ba yanzu ne ya shiga an gane ko to shi kuma kafiri duk daɗin da zai ji a duniya ita ma haka in ya je lahira sai ya gane cewa bai taɓa jin daɗi ba a bashi mulki ta ga yanzu ya ku wanda suke mulkan duniyan ba kuma ba musulmai ba ne an ara musu sai ya tafiya a jirgin da yake tafiya a ciki akwai motar da zai hau duk kasan da zai je yana sauka a jirgin a jirgin kuma za a fito da motar da zai hau ba a yadda ma ya hau wata mota na wani ƙasa ba daga kasan shi zai zo da jirgin da kuma motar da zai hau ina fata an bari a bashi wannan sai yanda ya ga dama yau in in suka so ana zaman lafiya a wata ƙasa su haifar da rashin zaman lafiya Allah ya hara musu to duk wannan ubangiji in ka je layira a karkace to mutum na shiga wuta sai ya ji cewa su taɓa jin daɗi ba haka mumini duk wahalar da zai sha a nan duniya in ya je aljanna sai ya ji bai taɓa shan wahala ba bai santa ba ma ya manta da ita kaga yanzu duka ba wanda zai iya bada labarin yadda ya zauna a cikin mahaifiyarsa ba wanda zai iya bada wannan labarin kuma an zauna fa ko akwai wanda yake mutunta zaman babu amma kuma ba wanda zai iya bada labari ya ce yau an je da shi tudun wada daidai wajen kasuwa kaza ko zai iya bada wannan labarin kaga an manta to haka idan mutum ya sha wahala a nan duniya amma ya samu daɗi a lahira to wannan wahalar da ya sha a nan duniya ya manta da ita ba zai ƙara tana ta ba ma man ya manta da ita kuma an yi ta ba sai ubangiji ya ce to wannan duka an mana tanaji ne bi ma kuncin ta'amalu wannan kuma sakamakon muhsini na masu kyautatawa wailin yawma idzin lil mukazzibin kudu wata mata'u qalilan Allah ya ce ku ji daɗi kaɗan duk jin daɗin da za ka yi a nan duniya kaɗan ne in kuntum mujrimun innakum lalle inda kun kasance mujrimun mujrimai ko kun kasance mujrimai duk wanda ya je lamira a tarkace to ko mun jin daɗin da ya ji a duniya kaɗan ya ji Allah ya kare wai din bani ya tabbata yau mai izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa na وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين wai za kila lahum idan aka ce musu irkau ku yi sallah la yarkau na ba sa yin sallah su mujirmai ke in aka ce su yi sallah ba sa sallah shi yasa sallah yana daga cikin azamul ibada manya manyan ibadu wanda ubangiji ya tabbatar da addinin Allah ne bayan imani sai sallah ina ba ta amfani sallah idan mutum sallan shi ta gyaru idan ya je lahira saliman gani abin da za ka yi kullum a rana sau biyar aka ga ka kyautata ka kiyaye lokacin ka kiyaye alola shi yasa fa shedan duk yanda zai yi shiga dan ya zaburta ne shiga zai bi ka ba zai bakka ba tun a wajen tabarwa nan kaga duk wanda ya zo ya sallah bai yi tsarki ba yana da sallah ba yi da sallah wanda ya sallah ya alola ba tsarki ba yi da alola wanda ya sallah ba yi da alola ba shi da sallah to shi shaidan tun a nan zai bi ka a wajen kama ruwan tun a nan sai idan ka zama kayi tsarkin bai yadda ake su gudu ko kai alola ai ba kai alola ba to a nan sai ka ga ya riƙe sai ka yunƙura za ka tashi sai ka ji wani kuma ya biyo bawalin ya biyo baya shi yasa musulunci da zo ta gyara ta gaya mana yadda za ka yi in ka zo tsarkin ga yadda za a yi ga yadda za ka nasu ga irin inda ake son kai tsarkin ma dukkan musulunci sai bai zo da wani ba a yadda ka samu wurin da yake da ƙarfi ba a buƙatar kai kai fitsari a inda yake da ƙarfi a wurin da yake da tsangaro saboda zai iya fallasan maka ya je ya shafe ka inda ba baka sani ba ina ba ta mu sannan kuma idan aka yi kai aka ce ka motsa abin fitsarin naka ka tabbatar da cewa abin da ka fitsarar din ya fita sannan sai ka to tun an idan sarkin yayi ka zo wajen alola wajen alolan ma ba zai bakka ba sannan a zo wajen sallah sallan ma in ka zo ba zai bakka ba idan ya ga ku kuna kiyaye sallan sai ya shigo ta bayan fage sai ya shigo farko ya sa maka jin kanka kana cikin sallah kaga duk wanda bai ji ka ba bai da sallah duk wanda bai ji ka ba kaga tun anan an samu cizgiro sallan ba naka bane kai ma da kake yin baka sanya ake karban sallan ba balle ka gane ba a karba na wani ba kai da kake sallan ya ake karban sallan in ka tambaye mutum bai sani ba menene za ka yi a ce sallan ka karbu kuma in ta karbu ya ake karbanta yanzu misali in za ka ba da mutum abu ai za ka ga lokacin da ka mika mishi za a ga lokacin da aka karba to shi wanda yake kake ma sallan ka ga lokacin da ya karba sallan shi fa za ka zo kai bauta ka shekara da shekaru kana bauta kana cikin bin umarnin ubangiji amma idan ya tashi maka sakamako sai ya ce akan kazanta da kacin rai a hanya wannan dalilin ya sa ya baka aljanna ba wannan ibadan da kai ba gaba daya shekara da shekaru kana ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku wofanta aikin kwarai ko mun kankanta shi kai ko da zaka ga mutum ne ka ɗibi ruwa ka sa mishi yana jin mishi ka dan ɗibo a rijiya ka sa mishi kada ka wofanta wannan aikin kwarai in ji manzon Allah saboda baka sana ina za a dace ba to kai da kake da wannan yakinin ina kake da yakinin cewa sallar da kake an karba balle ka fara tunanin cewa wanda ba bai ji ka ba ba a karba sallar shi ba kai na kan ya kai ka gane ka karba balle na wurin sa to shedan sai biyo maka sanan idan ka tsallake nan kuma a cikin ka sai nemo ya ce maka akwai wanda zai zo kuma ya ce maka sallan ma wai ba dole ba ne shi sai ce wai an ɗauke maka wai an ɗauke maka sallah wai an lamunce maka ta ina shi ya san abin da ake nufi da lamunin ma idan da wanda za a lamunce ma aka lamunce mai duniyar da lahira ba kamar manzon Allah to yaƙi kai ne ka ga yaƙi ina ba ta amfani da sai ya zo wai abin da mutum ba nashi ba kuma sai ya ɗauke maka ka taɓa ganin an yi kyauta da kayan da ba naka ba sallan nan ba naka ba ne ba ka da iko da sallan ba ka da komai kuma mutum ya zo ya ce wai ya ɗauke maka sallan waye ba shi sallan balle ya ce ya ɗauke maka kaga ya ta mutum sha'ani sai ka ce amma na gaya maka ne dan ka shaida amma na ɗauke maka ai sha'anin na ne ko yanzu bai yankan maka hanzari ba to kai wanda ya ɗauke maka sallan ina ga sallan nashi ne ga abubuwa nan masu wahala wanda zai ɗauke maka sallah ina ruwan shi da ita yanzu cefa ne kawai ai ya ishe ka aiki ya ɗauke maka cefa ne ai ya gama da kai to amma sai ka ji mutum ya zo ya ce maka wai sallah ba dole ba a ina wanda qur'ani ba abin da aka maimaita irin sallah a cikin alƙur'ani ubangiji yana mana maganar sallah to haka zaka ji suna faɗi din wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un in aka ce ku zo ku yi sallah sai su yi sallah wailin bani ya tabbatar lil mukazzibin da ma yawmin idin a wannan ranar lil mukazzibin ga wasu masu karyata na'am fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun sabi ayi hadisin wai bayan maganan ubangiji bayan alqur'ani abin da ya zo da shi bayan maganan manzon Allah to wai wani magana ne kuma yu'minu za a yarda da shi za a yi imani da shi akwai wani bayan wa'annan abubuwa guda uku Allah ya ce annabi ya ce ga alqur'ani ya yi bayani me ya rage kuma ina fata an bayyana za ka ga wasu suna kafa hujja da wannan aya ce wai fa bi ayyi hadisin ba'da yu'minu shi yasa ba su yarda da hadisi ba ba su yarda da littafin fikihu ba haka za ka ji suna faɗa akwai su da yawa shi daga jin wanda ya wannan maganar ka san bai san addini ba ne kai daga jin shi ka san bugi daji ne a harkar addini gaba ɗaya ina ba ta an fahimta kuma sai ya ce maka yana sallah yana azumi ya je hajji ya ma ba da zakka to duk a ina ya samu duk lokacin da kace baka yarda da hadisin manzon Allah ba gaba ɗaya ka rubuta addinin ka saboda bayanin addinin gaba ɗaya yana wajen manzon Allah ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun ina ba ta amfani sai kaje ya kafa hujja ya ce ai ga abin da Allah subhanahu wataala ya ce gaskiya ne amma kai mummunan fahimta kai ne tunani ne wannan ra'ayi an gane ai dukan musuluncin ya samu ne yanzu kana tambayan shi a ina ya samu a yi azahar raka'a biyar a raka'a hudu a ina ya samu kullum a rana a yi sallah guda biyar wata aya ya karanta maka aya wanda za a ce yau gashi an ce azahar raka'a hudu ne la'asar raka'a hudu ne magriba raka'a uku isha raka'a hudu asbani raka'a biyu ka ce karanta maka ayan da ya samu inda aka ce wannan ba inda zai ba to ya aka yi ce ya aka yi ina ba ta an fahimta ina aka ce in zai yi azumi ya yi talatin an dai faɗa wani azumin ko amma an faɗa adadin da za a yi wa ya gaya mana adadin da za mu yi wa ya gaya mana adadin watan manzon Allah to dole musulunci yana tabbata ne da abin da alkur'ani ya zo da shi da bayanin da manzon Allah ya yi ina ba ta ambata Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sannan kuma ya ce manzon Allah ne zai yi bayanin abin da yake cikin alqur'ani shi yasa da aka tambaye sai da Aisha game da dabi'un manzon Allah sai ta ce kulquhu qur'an ina ba ta dole in ka ji duk wanda ya ce maka bai da wannan ba a kawai ra'ayi shi ne amma ba yana tare da hujja bane ba shi da hujja ko kaɗan shine Allah subhanahu wataala yake gaya na'am سورة النبي بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون to shikenan Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura mun gama da suratul mursalat kun ji wailin yau ma'izin lil mukazzibin sai da ubangiji ya maimaita a wannan sura so goma wailin aka ce to maimaitawa ne ko ko kowanne yana zaman kanshi ne ina ba ta an bayyana wai shin ko ko an maimaita ne an je faɗa wailin yau ma'izin aka ce a'a kowace wailin din tana ɗauke ne da bayanin da ya zo ina fata an fahimta misali wa idza qila lahum wa idza qila lahum ka'u la yarka'u sai a ce wai ne yawmal zilil mukazzib kaga bayani shi ya zo daban ne ina fata an fahimta duka wa'annan idan ka ji ubangiji hadha yawmal la yantiqu wa la yuzinu lahu wa ya'tazuru wa ilin yawmal izin lil mukazzibi haka sai ai kowanne yana zaman kanshi an gani saboda a ƙa'ida na masu balaga su ba a maimaita magana in aka yi magana ba hikima a maimaita magana to wanne ne kuma wani littafi ne kai alkur'ani cikin balaga babu ya fi isa matuƙa babu sai to ai wannan ba mai isa ba a'a kowanne yana zaman kanshi ina ba ta amfani kamar a ce haihata haihata ko haihata haihata limatu abu haka za ka ji ubangiji yake ba to duka waɗannan aka ce ai kowanne yana zaman kanshi suratul nabai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kawo mu wannan sura suratul nabai wato annaban shi ne labari tabbatacce labarin da babu ƙari a cikin shi babu daɗi labarin gaskiya a makka aka saukar tana da ayoyi arba'in da ɗaya muna addu'a Allah ya haɗa mu da alkhairin cikin wannan sura amma ya kasa wannan kowanne ammadin nan haɗewa aka yi amma kowanne yana zaman kanshi an an ma kunga ainun damire nemu kowanne yana zaman kanshi an ma me yasa saboda mene saboda mene shine Allah subhanahu wataala ce saboda menene ya ya tasahalu suke tambayar nan shine sai ubangiji ya ce yanzu muka ga magana dadin alqur'ani ne da yake ko an mai tasa'adu ni ne dalilin da yasa nake tambaya mene suke tambaya anin naba'il azim akan labarin wani ruwini girma aka ce ita ce ranar tashin alkiyama ina ba ta fahimta anin naba'il azim suna tambaya ne akan labari mai girma shine labarin annabi muhammad wai kun yadda cewa manzon ne da gaske suna tambayar junan su kenan allazi hum fihi mukhtalifun Allah ya ce gashi kuma sun kasance suna sabani akai idan ya zama kiyama ne mu mu'minai mun tabbatar da cewa akwai kiyama su kuma kafirai ba su yarda da cewa akwai kiyama ba shine allazi hum fihi mukhtalifun sun zama suna sabani akan shi kalla كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla akai musu tsawa sai alamu da sannu za ku sani lokaci zai nuna sai alamu da sannu za ku sani sun makalla Allah ya ƙara daka musu tsawa sai alamu da sannu za ku sani an gane wannan kalla na farko sai alamu da sannu za ku sani a ranar mutuwa a nan duniya kenan sun makalla sai alamu da sannu za ku sani in aka je lahira an gane ko da sannu za ku sani na ألم نجعل العالم هادا والجبال أوتادا adam shin ba ku gani ba ne mu ne fa na ta'ala al'ada muka sanya ƙasa ne adan ta zama shimfiɗaɗɗiya wal jibal muka sanya duwatsu autadan suka zama turaki turakuna wato kamar abin da yake kafa ƙasa mu muka sa wa khalaqnakum وخلقناكم أزواجا wakalakanakum muka halicce ku azwajan nau'i nau'i akwai nau'in namiji akwai nau'in mace akwai fari akwai baki mu ne muka halicce ku azwajan kenan nau'i nau'i waja'alna وجعلنا نومكم سباتا waja'alna nan wakun subata muka sanya muku dare baccin ku ya zama subatan lokacin hutu ko ka gaji idan kai bacci ka tashi ka ji gajiyan ya ya tafi ko da subatan kenan waja'alna وجعلنا الليل لباسا waja'alna al-laila libasa muka sanya muku dare ya zama sitira sitira da daddare sai kaga mutum ya dan fito ko hula babu ko wanda inda rana ne ba zai yi ba sai ya fito ba rawani sai ya fito ba babban riga sai ya fito da jallabiya shine libasan kenan na'am وجعلنا النهار معاشا waja'alna an-nahara ma'asha muka sanya muku kuma rana yini ta zama ma'ashan lokacin nima inda za a shiga a shiga nan a shiga nan wabtagu min fadlillah wazkurullaha kaseeran shine aka sanya mana rana ta zama kuma lokacin dare lokacin da za a huta bacci lokacin hutu, dare lokacin sutura rana lokacin da za a nima abin da za a ci Allah mun gode maka
وبنينا فوقكم سبعا شدادا mabainai na faukakun ku kallon sama fa abin da yake tsakaninku mu ne muka halicci sammai saba'an guda bakwai shidadan masu ƙarfi eh wasu ƙarfi ga sanan Allah sai ka kalla kokon wa saman ku yi kullum ga nan sai ka kalla saman nan na'am وجعلنا سراجا وهاجا ja'alina muka sanya sirajan fitila wa hajan mai haskawa ita ce rana ke a cikin wannan saman aka sanya rana fitila ga sanan ta fi fitila a ciki ko ba haka ba Mm, to Allah subhanahu wata'ala ya ce sai muka sanya ta ta zama ah, fitila mai haskakawa sai mu kwana nan. abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladin shi kuran da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana barkan sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
Allah ya ce mana kurakuran Allah ya ƙara kokarta albarka da alheri a wannan gari namu daga sama baki daya zuwa gabanin ma Allah ya ƙara musu jagora Allah ya zauna da mu lafiya zauna da kasan mu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar